بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من السادوة أولا سافية لهدي سافير أينه واتو بيوكيننكو ناسافين لتني biyu ga watan ainihin wato al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1438 daidai da uku kenan ga watan oktoba 2000 da ainihin sha shida miladiyya wannan shine darasinmu na 39 daga cikin jeren karatun littafin talhisu ahkamil jana'izi wa bid'uha wallafar fadilatul allamatul muhaddif abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani alayhi rahmatullahi rahmatan wasi'a jama'ar musulmi idan ban manta ba muna nan dai a babin da malam ya kulla mana da suna at-ta'aziyya zuwa yi wa wanda aka yi wa mutuwa ko wanda wata musiba ta same shi jeje tun abin da ya faru a wannan babi har ila yau muna nan dai muna bayani dangane da ainihin wato abin da ya shafi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da yadda ya kamata a mu'amalanci waɗanda aka yi wa mutuwa mun yi bayanin cewa ba za a samu wasu zaratan katti su je su zauna a gidan wani mutum kawai da sunan karɓan gaisuwa a ne musu abinci ana ba suna kyaɗewa ba musulunci bai yarda da wannan tsarin ba a'a ku makota da sauran yan uwa da sauran dangi ku ne ya dace ku girka abinci ku kawo gidan da aka yi mutuwa saboda me saboda su akwai wani al'amari wanda ya shagaltar da su bakin ciki da damuwa na wannan mutuwa ko musibar ta fada musu ba za ta basa a ce sun samu lokacin girki ba wanda a jiya mun karanta maganganun malam Uthman dan Fodiyo Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi yayi kokari wajen kusanto mana da waɗannan al'amura inda yace waɗannan abubuwan da ake yi bid'o'i ne a addini kuma bid'o'i ne kagaggu kuma abin kyama wanda bai kamata ce al'ummar musulmi suna aikatawa ba ya ce kai ko da ko an saba wannan ba zai mai da shi ya zama sunna ba ba zai mai da shi ya zama wato addini ba jama'a ina fata an gane wannan dan inda bid'a ta ci gaba to zaka tadda cewa kai ka manta ma ranan bakwai ne kawai sai dai ka ji wani ya zabgo maka sallama da safe da katin carbinsa ya zo ya ce to shi ke na yau bakwai eh a zo a yi fida'u to mal dan fodi ya ce wannan fida'u ma da ake yi ba shi da asali ba shi da tushe a addini kamar ana faɗa maka ne ba dan uwanka yana nan a cikin azaba dan uwanka yana nan a cikin matsala saboda haka a zo ko dai a masa sadaka ko kuma ya ci gaba da kasancewa a cikin azaba wanda mun karanta a jiya mal dan fodi ya ce hukuncin shi kansa an gina shi ne da mafarki babu yadda za a yi kuwa a addini a gina wani hukunci akan mafarki jama'a wannan abu ne wanda ba shi da asali ba shi da tushe ballanta na makama Allah ta'ala ka tsare mana imani don haka malin amfodiyo a ƙarshe ce irin wannan sadakan uku da ake yi da bakwai da sittin da tamanin da ma ɗari ko shekara ya ce irin wannan sadakar ba za ta taɓa amfanar da shi mamacin da aka yi domin sa ba za mu zo mu ji menene wacce irin sadaka ce ke iya amfanin mamaci za mu zo mu karanta a karatunmu na yau insha Allah ta'ala da fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu wajen faɗin daidai da karanta daidai da yin amfani da abin da yake shine daidai don haka sai malin ya ci gaba da cewa al-rabi'a ashara ba'da al-mi'a مسألة تقريد قوم شاهدوا ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه مستحبين جماعة أشاف كم مرايا دكما جرم ماشي an gane wannan ko ana son a rike musu karamci ana mu'amalantarsu da ainihin wato ɗabi'u masu kyau jama'a ina fata an fahimci wannan mustahabbi ne jama'a idan ka ga maraya ka shafa kansa wannan shafa kan nasa idan ka yi domin tausaya masa to wannan Allah ta'ala zai baka lada a kai wa ikramuhu da kuma ainihin wato girmama shi maraya din li hadithi abdullah ibn ja'far radiyallahu anhu qala saboda hadithi abdullah dan ja'far Allah ya kara mishi yadda عبد الله بن جعفر يقول لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نبع نلعب yace da a ce ka taɓa ganinmu wata rana muna wasa da ƙutham da ubaidillahi bin abbas da ni alhali muna wasa muna 'yan yara ƙutham ɗan gidan wane ne ɗan gidan ja'far sannan ga Ubaidillahi bin Abbas ga kuma wa ga shi kanshi Abdullahi bin Ja'far yace da ka ga mu lokacin da muke kananan yara muke wasa in marra an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ala dabbatihi kwazam sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo wucewa akan dabbarsa faqala sai manzon Allah yace irfa'u hadha ilayya ku ɗago min wannan ina fata an gane wannan sai nuna abdullahi bin ja'far qala fa hamalani amamahu sai manzo Allah ya dauke ni sai ya daura ni akan gaban ainihin wato wannan dabba tashi da yake kai wa qala li qutham sai ya kara ce ma qutham irfa'u hadha ilayya ka dago min wannan ya dago wa kenan ubaidillahi ko daga nan sai shi ma ya dauko sai ya dauke shi fa hamalahu wara'ahu sai ya dauke shi kuma shi sai ya sa shi a bayansa yace wa kana ubaidillahi ahabbu ila abbas min qutham ubaidillahi shi ya fi soyuwa a wurin abbas dan ubaidillahi dan wa abdullahi dan abbas to ubaidillahi shi ya fi soyuwa a wurin Abbas min kusan fiye da yake kisan kusan. Famastahya min ammihi in hamala kusaman wata rakau. Ki ba ma yakin kunyan ainihin baffansa yayin da ya zo ya ɗauki kusan sai ya kyala Ubaidullah. Ina fata an gane. Duk da yana san shi amma sai ya ɗauki wani sai ya ɗauki kusan sai ya kyala Ubaidullah. Duk da cewa ya fi san shi. An gane wannan ko? saboda jin tausayin ainihin wato maraya thumma masaha ala ra'si thalathan sannan sai manzon Allah ya shafa kaina haka so nawa sau uku wa qala kullama masaha duk lokacin da manzon Allah ya shafa kaina sai ya ce Allahumma akhluf ja'faran fi waladihi ya Allah kamai ma ja'far gurbinsa ainihin wato cikin ‘ya'yan nasa, Allah ka zanto kai ne mamayinsa, kai ne wanda za ka ɗauki nauyin kulawa da waɗannan ‘ya'yan nashi. Ƙala sai ya ce, Ƙultu li Abdullah sai na ce wa Abdullahi bin Ja'far, ma fa'ala Usam. To, me Usam ya yi, ma'ana me labarin Usam? Ƙala sai ta istu shida. Shi Usam ƙarshen rayuwar shi dai ya yi shahada ne a wurin yaƙi Allahu akbar qala sai ce qultu ni kuma sai nace wallahu a'lam a'lam wa rasuluhu bil khair kenan Allah da manzansa su ne mafiya sani game da ainihin wato alkhairi qala ajal sai ce mu haka yake wannan hadisi ya nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mu'amalantar ainihin wato kananan yara da yadda yake kyautata musu musamman marayu kaga ya ɗauki ƙaramin yaron nan sai ya sanya shi akan ainihin wato kan abin hawansa ya ɗauki ɗayan ya ɗaura shi a bayansa sai ya dinga shafa kansa yana masa addu'a kinan kaga yana da kyau kinan shafa kan maraya matuƙar mutum ya yi nufin samun lada allah ta'ala zai ba shi lada wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kenan sai malaci ma yantafi'u bihi almayyit abinda mamaci zai iya amfana da shi na alkhairi na ayyukan alheri bayan mutuwansa wani aiki da wani aiki da wani aiki ne yake iya amfanan mutumin da ya riga ya mutu kuma wane ne idan ya masa wannan aikin zai karba wurin Allah jama'a ina fata an gane wannan dan wannan zai bayu zuwa ga ainihin wato mu yi kokari wajen aikata aiki da zai amfani mace kai tsaye duk yadda kake ganin cewa a kai za ka kirkiro wani abu kuma wani abu ne wanda an saba yin sa yau da gobe to idan aka waye gari ya saba wa yadda Allah yake so ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan abin duk yadda ka dagi duk yadda ka ta karkare a kansa to ta karkarewanka zai zanto na banza dan ba za ka samu lada akai ba Allah ta'ala ba zai baka lada kan wannan ba Allah ta'ala ka tsare mana imani to jama'a kun ji to menene zai iya amfanar da mamaci bayan mutuwansa al-khamisa ashara ba'da al-mi'a mas'ala ta 115 wa yantafi'u al-mayyit wa yantafi'u al-mayyit min 'amali ghayrihi bi umur mamaci a bayan mutuwansa zai iya samun amfani ne da aikin waninsa saboda al'amura kamar haka. Awwalan abu na farko da musulmi zai sami amfaninsa bayan mutuwansa game da ‘yan uwansa al'ummar musulmi, awwalan ya ce du'a'ul muslimu alaihi. shine addu'ar da musulmi zai masa an gane duk addu'ar da musulmi yayi wa dan uwansa bayan mutuwansa to wannan addu'an tana amfanin sa kamar yadda karanta baya ko manzon Allah ya ce in aka samu mutane 40 ko mutane 100 suka yi wa mutum sallah suka nemi Allah ya ba su ceton wannan bawan Allah Allah ta'ala zai amsa kuma zai ba su ceton sa an gane ko kenan wannan addu'a da ake yi wa mamaci bayan ya mutu to tana amfanin shi addu'ar al'ummar musulmi malaki idza tawaffarat fihi shurutul qabul amma ku ji idan sharuɗan karban addu'a sun cika domin ita kanta addu'a tana da sharuɗan karbuwa idan aka wayi gari an samu matsala misali mutum ne yake shirka da Allah to kaga Allah ba zai karɓi wannan addu'ar tashi ba ko kuma yayi yawa sa bakin sa ne amma ba za su karɓa wurin Allah ba an gane wannan ko mutumin kuma da yake kullum bid'a yake in ya tashin addu'ar ma sigan irin addu'o'in da ba su samu asali da tushe daga manzon Allah yake yi ba wata hayaniya ce kawai zai je ya ɗauko da wasu salatai na ƙarya da wasu ainihin wato surkulle wanda ba ma a gane ma'anarsu ya ɗebo ya ta yi to kaga wannan ya saba wa yadda manzon Allah ya karanta kai tsaye shi ma ba za ka karɓi addu'arsa ba don bai yi da abin da ya dace da abin da Allah yake so ba da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ba jama'an gane wannan ko na'am an ba ni an ba ni sun mai Allah da majina don haka idan sharuɗan karban addu'a sun riga sun ainihin cika to wannan babu wata matsala insha Allah ta'ala لقول الله تبارك وتعالى saboda faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo a bayansu su sahabbai kenan yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman da iyayen nan namu waɗanda suka gabace mu da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kada ka sanya wani ƙyashi da wani mugun kulli a cikin zukatanmu akan waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mai tausayi kuma kai ne mai jin kai kaga wannan ayar Allah ta'ala ya bayyana mana cewa kenan musulmi yana amfana da addu'an ɗan uwansa musulmi domin waɗanda suka zo bayan sahabai sun yi wa sahabai addu'a ko kuma duk lokacin da muka ambaci sunan sahabi sai mu ce Allah ya ƙara mishi yadda abin da yasa jama'a ke cewa ba a cewa Allah ya yarda da shi kusan dalili saboda ai Allah ya riga ya yarda da shi din already domin Allah ta'ala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wallazina taba'uhum bi ihsanin sai Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah kenan kace radiyallahu anhu sai kace Allah ya ƙara masa yarda domin dama can Allah ya riga ya yarda da shi jama'a ina fata an gane shi yasa malamai suka ce bai halatta ba a kirayi sunan wani mutum daga cikin mutane common mutane ma sai kaje an ce radiyallahu ta'ala anhu jama'a wannan haramun ne ba wanda ake cewa radiyallahu anhu sai sahabin manzon Allah za ka iya cewa wani radiyallahu anhu ne kadai in ka faɗa da niyyar addu'a ma'ana cewa kake ya Allah ka yarda da wani inda wannan manufar ce jama'a to babu laifi haka malami suka faɗa amma radiyallahu kaman ka ce ma irin Allah ya riga ma ya yarda da shi alhali boka ne wani alhali wani gashi nan ya rubuta wasu mugayen littafai waɗanda ke kawo matsala ta imani ga wasu ya bar wa al'umma wani abu wanda yake kawar da ita gabarin addinin annabi Muhammad to kuma wai a kalli sunansa a ce da shi radiyallahu anhu ta ina ta ina ya yi ayyuka munana waɗanda tsinuwan Allah ma ta tabbata a gare shi don duk mutumin da zai zai nuna maka cewa komai Allah ne kaga wannan ai ba musulmi bane jama'a ko musulmi ne ai mun san akwai su ko yan hakika ga wake-wakensa ne za ka taji a gari wannan ya yi irin tashi wannan ma ya irin tashi wani ma ya nuna maka cewa wane ma shi ne Allah shi ya halicce shi shi ya tsaga halitta shi shi ya mai kaza shi ya mai kaza to inda za ka koma cikin littafansa ka je ka duba shi ya karantar da irin wannan karatun har yau muna faɗa jama'a a wajen mutane kuma wallahi ba ma shakan faɗa wa kowa wannan magana cewa wannan irin wannan karatun shi ya karantar da cewa eh hakan al'amarin yake saboda haka ba wani abu bane akwai a rubuce a cikin littafansa akwai a rubuce a cikin tarihinsa akwai abubuwa videos ma akwai su ma a fili wanda an faɗi irin waɗannan maganganun a fili jama'a illa iyaka wani abu ne ake yin shi bisa ga jahilci mafiya yawan waɗanda ake bi ko ake tarawa ake musu bayani yawancinsu jahilai ne ba su san waɗannan littafin ba amma inda za a ce a ɗauko a taimaka musu ma a karanta musu to kaga da al'amarin zai zama wani iri kuma Allah ka kare muka tsare mu don haka wa ammal ahadith amma hadisai da suka zo suke bayani game da amfanuwa da addu'a da mutum zai yi fahiya kathiratun jiddan hadisai suna nan masu yawa jingim wa qad sabaqa ba'daha wani sashin waɗannan hadithan sun riga sun gabata a baya mun yi bayaninsu wa ya'ti ba'daha fi ziyaratil qubur wani sashi na addu'o'in kuma za su zo a babi na gaba da malam zai kulla mana game da ziyaran kabari wa du'a'un nabiy sallallahu alaihi wa sallam lahum da kuma addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yaje wa waɗannan mutane da ke kwance a cikin kaburburansu wa amruhu bidhalika da kuma umarni da manzon Allah ya yi cewa duk wanda zai je ziyaran kabari to in ya je yi wa mamatan da ke kwanci a wannan wuri addu'a wa minha yana daga ciki qauluhu sallallahu alaihi wa sallam fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa da'watul mar'il muslim addu'ar mutum musulmi li akhihi wacce yayi wa dan uwansa bi dhahril ghaibi a bayan idansa mustajabatu wannan addu'ar Allah ta'ala yana karbanta duk addu'an da kai wa dan uwanka aka ce wani yana bukatan addu'a kuma baya bukata kaga alamun ne kai ya kamata in taimaki wana da addu'a imma dai wajen ya samu shiriya imma dai wajen kasuwancinsa ya haɓaka saboda ayyukan alkhairi da yake yi imma imma imma imma dalilai ga sanan masu yawa to da zaran ka daga hannu ka ce ya Allah ka taimaki wani ka yi wa wani agaji ka taimaka masa ya ci jarrabawansa ka taimaka masa a cikin sana'arsa ka sa masa albarka a cikin ƴaƴansa duk lokacin da kai masa addu'a a bayan gidansa sai manzo Allah ya ce wannan addu'ar karɓaɓɓiyan addu'a ce a wurin Allah a bai karɓa ce a wurin Allah sai ce to yayin da yake wannan addu'ar inda ra'asihi malakun muwakkalu a kusa da kansa ma'ana a kusa da shi akwai wani mala'ika wanda Allah ta'ala ya wakilta shi kullama da'a li akhihi bi khairin duk lokacin da ya roƙa wa ɗan uwansa wani alheri wani abu na alkhairi qala al malaku sai wannan mala'ika ya qala al malaku al muwakkalu bihi wannan mala'ikan da aka wakilta shi gare shi sai ce amin ma'ana ya Allah ka karɓi wannan addu'a walaka bi mislin kai ma kana da kwatankwacin abin da ka roƙa wa uwanka ma'ana kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roƙa wa uwanka kaga anan akwai abubuwa guda biyu na farko shine kaga kai yanzu kai ne kai wa mutum addu'a ko waye ce Allah ya karɓa mala'ika ne ce amin to kai kuma sai mala'ika ya yi maka addu'a ya ce ya Allah shi ma wannan bawan Allah da ya roƙa wa wancan mutumin ka ba shi kwatankwacin irin abin da ka bai wancan kaga mala'ika kuma la ya suna Allah ma amarahun ya faluna don haka su mala'iku kai tsaye jama'a addu'ar su karɓaɓɓiya ce a wurin Allah babu shakka a cikin wannan duk abin da suka roƙa a wurin Allah Allah yana musu shi ya sama Allah ta'ala ya ba mu labarin cewa mala'ikun da ke kewaye da kai kullum suke rayuwa tare da kai in dai kai bawan Allah ne mai imani kana aikata ayyukan alkhairi to suna maka addu'a suna maka suna cewa rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adhabal jahim ربنا وأدخلهم جنات عادن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز الفوز العظيم كاغا addu'o'i ne ga sunan ainihin wato mala'iku ke wasu ne suke wa ainihin muminai bayin Allah to jama'a kaji jama'a kunji Allah ta'ala ya sa mu gane bal inna salatal janaza julluha shahidun lidhalika mala ya ce bari ma dai ita sallan jana'iza gaba ɗayanta ma idan ka ɗauke ta ka cokan ɗinta za ka gane cewa an gina ta ne akan yi wa shi mamaci addu'a li'anna ghalibaha du'a'un lil mayyit saboda mafi rinjayen ainihin wato abinda ake yi a sallan gawa addu'a ne ake yi ga shi mamaci wastighfarun lahu da kuma yi mashi mamaci ɗin istighfari da roƙa masa gafaran Allah kama taqaddama bayanuhu kamar yadda bayanin wannan ya riga ya gabata a baya thaniyan abu na biyu da mamaci yake iya amfana da shi bayan mutuwansa qada'u waliyil mayyiti sawmun nuzuri anhu shine makusanta majibinta wannan mamacin da ya mutu idan akwai azumin bakance azumin alwashi da ya yi to su yi ƙoƙari su biya masa wannan azumin ina fata an gane wannan shi ma zai amfani shi mamaci jama'a dan Allah ta'ala zai kama shi da laifin bai cika wannan alkawarin alwashin da yi ba kamar da malamai suke faɗa suka ce alwashi ibadar marowaci ce ibadar wane ibadar marowaci ce mutum ne zai yi bakance ce to in dai Allah ya min kaza to ni ma zan yi kaza ma'ana in Allah bai maka wafa ba za ka yi ba ko ka ce wannan ibadar marowaci ce amma da za ka ɗauka cewa zan yi kaza ina fatan Allah ya ban kaza in ma ya bani ba shikenan baka da matsala shi yasa manzon Allah ya hana yin alwashi amma fa idan ka riga ka budi baki kai alwashin fa sai ka cika haka manzon Allah ya faɗa man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi haka manzon Allah ya faɗa wanda duk yayi alwashin zai yi wa Allah biyayya zai yi wa Allah wani abin aikin da'a to lallai ya cika wannan bakancan ya cika wannan alwashin ya yi wa Allah da'a amma duk mutumin da ya yi alwashin zai saba wa Allah manzo Allah ce fala ya asihi kada ya saba wa Allah din ba komai a kansa wallahu yuridu an yatuba alaikum ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya datar da mu malam ya ci gaba da cewa al'awwal dalili akan wannan hadithin farko shine an aisha ta radiyallahu anha hadithin da aka samu daga ummuna aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda nana aisha ta ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man mata duk wanda ya mutu wa alaihi dainun alhali akan shi na wa alaihi aka ne wa alaihi siyamun alhali akan sa akwai wani azumi na bakance sama anhu waliyu to makusantansa su za su yi masa wannan azumi a madadinsa ina fata an gane wannan jama'a amma malamai sun tattauna game da wannan a inda wasu malaman suna ganin cewa azumin ramadana ya shiga ciki wasu malaman suke ganin kuma azumin ramadana bai shiga cikin wannan ba amma jama'a maganar da tafi dacewa da daidai shine azumin ramadana baya ciki dan azumin ramadana kamar sallah ne tana ɗauka matsayin kamar mene kamar sallah ne don haka ba a rama wa mutum farillan da Allah ta'ala ya riga ya farlanta masa amma duk abin da ya shafi bakance to wannan sai an rama masa akwai hadi akwai hadisai da yawa da maganganun malamai wanda ba mu bukata yanzu mu karanta dan za mu karanta kuma zai dauke mu tsawon lokaci darasi ne mai zaman kansa jama'a ina fata an gane wannan darasi ne mai zaman kansa amma dai abinda malamai suka tattauna akai suka fidda hukunci shine azumin bakance ne kadai za a rama wa mutum amma banda azumin mene ne banda azumin ainihin wato Ramadan na farilla. الثاني حديث نبي عن ابن عباس رضي الله عنه حديث أكرمه لك عبد الله بن عباس أن الله يقارى مشدة أن امرأة ركبت البحر وتماتا تاها وجرج الروا دومن تيت فيها زوا ونقري فنذرت سيتي الواشي تشيوا in illahu tabaraka wa ta'ala an jaha matukar Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da ita daga kan wannan jirgin ruwa har ta kai zuwa garin da za ta je an ta suma shaharan ta yi wa Allah alwashin cewa za ta yi Allah azumi na tsawon wata ɗaya fa'an jaha Allahu azza wa jal sai ku Allah maɗaukakin sarki ya ainihin tsamar da ita mabuwayi maɗaukaki ya tsamar da ita daga wannan kogin ma'ana ba ta mutu a ruwan ba ko ta haura zuwa garin da za ta je falam ta sum hatta mata matat ba ta samu daman yin wannan azumin ba har sai da ta mutu faja'at qarabatul laha sai wata makusanciyar wannan matan ta zo imma ukhtuha aw ibnatuha wacce ta zo din nan imma dai yar uwarta ce ta haihuwa kenan kamar suna uwa ɗaya uba ɗaya ko imma dai zanto kuma yatta ce ta cikinta ta haife ta ta zo idan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa zakarat zalika lahu sai ta ambata wa manzon Allah cewa manzon Allah gafa abin da ya faru kaji kaji kaji fa qala sai manzon Allah ya ce ara'aytuki law kana 'alayha daynun kunti taqdihi ki bani labari da za a ce wannan baiwan Allah yar uwarki ko mahaifiyarki ana binta ainihin wato bashin kuɗi ta mutu ta bar bashi ana binta zaki biya mata qalat na'am sai wannan baiwan Allah ce kwarai ko zan biya mata qala sai manzon Allah ce fadainullahi ahqu an yuqda to bashin Allah shi yafi cancantan a biya sama da bashin kowa jama'a ina fata an gane faqdi an ummiki sai manzo Allah ce kirama wa mahaifiyarki mene wannan azumi an gane wannan ko kenan kaga azumi ne na bakance ba azumi wai na mene na farilla an gane wannan ko hadisi na biyu kenan hadisi na uku qada'u ad-dayni anhu min ayi shakhsin waliyan kana aw ghayru biya wa shi mamaci bashi jama'a yana amfanar da mamaci a kabarin sa mun magana ai ko cewa ana yi wa mamaci azaba a kabarin sa matakar arabin sa bashi wai ina kuma me cewa in yaci bashi yace to ma hada a can kaga wannan ya ya jaza kansa musiba kenan ko ya jaza kansa bala'i wani in yace ce to ka matsa min wallahi to mu hada can kawai eh a daddale ka maji wai a daddale a gaban Allah ayya wannan jahili ne bai san Allah ba Allah ka tsare mu don haka biyan bashi ga mamaci daga kowane mutum ma ‘yan uwansa ne danginsa ne ko ko ba danginsa ba’ kama ta kaddama kamar yadda wannan ayar ga ya gabata aiko wanda manzon Allah ya ce ai fatin wani ma bata yi sanyi ba sai da ka biya masa mene sai da ka biya masa bashi kidan kaga bashi abu ne wanda ake bukatar a biya wa mamaci malamai suka ce in so samu ne ma kafin aje a binne shi duk wanda yake bin sa bashi aje a biya masa an gane wannan ko shi yasa Allah ta'ala ya ce ma kafin a cire gado to sai an biya bashi min ba'di wasiyatin yusi biha aw daynin aw ne kuma yace ghayra mudar ashe ce fariidatan min Allah ashe kuma yace wasiyatan min Allah Allah ta'ala ya datar da mu dan haka biyan bashi ga wace yana amfanar da shi a cikin kabarinsa yana tsare shi daga ainihin wato samun azaba ainihin wato na kabari مالي يتي رابعا سينهد ما يفعله الوالد الصالح من الأعمال الصالحة أيكن دشي الولد ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة دك أيكن الهيري دتا يا أيكتا أنا جدا دنيا تولادا ينا كي وازوا كما هيفنسا Allahu akbar amma fa sai aikin alheri jama'a banda na sharri fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi to iyayensa babansa da mamansa suna da kwatankwacin duk ladan aikin alheri da yayi kaga anan ne alherin ahiwa yazo ko eh anan ne alherin ahiwa yazo da kuma yin tarbiyya amma malamai suna tafsir ma'ana bayanai game da wannan suka ce idan ka tarbiyyanci ɗan kame tarbiyya ta addini to duk in aka ta wani aikin alheri Allah zai baka lada amma idan kuma kame tarbiyyan banza to ko da ya aikata aikin alheri Allah ba zai baka lada ba dan baka yi aikin da zai sa Allah ya baka wannan ladan ba jama'a haka suka ce amma idan ka tarbiyyanci shi akan addini akan alheri to duk aikin alheri idan yayi kai ma Allah zai baka kwatankwacin ladansa kinan kaga kalubale ne ga iyaye kenan ko kalubale ne ga mu iyaye mu tsaya mu kula da tarbiyyar yayayenmu kada ka ce to ai wane ya bauɗe nayi nayi nayi wannan abin da kake ibada ne kokarin da kake yi na kai shi makaranta kokarin da kake yi na kula da tarbiyyarsa da hana shi abokanan banza da yi masa kaza kana samun ciwo a zuciyarka kullum kana mai shi baya gani yana bauɗewa to wannan abin da kake ka sani ibada ce domin kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowanne cikin ku nan mai kiwo ne an bashi kiwon abin da ya haifa ne kuma kowa za a tambaye shi game da abin da aka bashi ainihin wato kiwonsa Allah ta'ala ka datar da mu to jama'a kun ji duna an yankusa min ajrihi shay ba tare da shi dan an rage masa komai na ladansa ba anan malam abin da yake nufi jama'a ba wai idan dan ya aikata aikin lada misali ya tasbiye ce subhanallah za ba shi lada nawa lada goma to ba za a ce to shi kenan ba za a ɗibi biyar aba uwan a ɗibi biyar abawa ne ba aba uban ba a ba haka ake nufi ba lada goman da ya yi na wannan aikin alherin yana nan to wannan lada goman kuma zai zama talatin za a ɗibi goma a ba baban a ɗibi goma kuma a bayo mahaifiyar na fata an gane wannan jama'a shine min ghairi an yanqusa min ajrihi shay' ba tare da an tauye masa komi na ladansa ba domin shi Allah idan ya ainihin wato yi wannan me zai damu da menene zai cuta da Allah wani abu daga cikin abin da yake da shi a wurinsa ba zai rage Allah da komi ban Allah ya haka to kai uba na kirki kaji don haka wajibi ne ku tsayu wajen yin addu'a da kuma ainihin kokari wajen kula da tarbiyyar ainihin wato ɗaya Allah ta'ala ka datar da mu mala ya ci gaba da cewa li'annal walada domin shi ɗa min sa'ayihima wa kasbihima yana daga cikin aiki da kuma wani abu da suka yi ƙoƙari wajen samarwa aiko da uwa da uba ɗansu kaman wani abu kaman wani sinadari ne wani su ne suka yi ƙoƙari wajen samar da shi sannan kuma suka yi ƙoƙarin tarbiyyantar da shi kaga aikinsu ne kuma gashi nan Allah ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani ya ce wa allai wallahu azza wa jalla ya ƙul Allah mabuwayi maɗaukaki yana cewa wa allai salil insani illa ma sa'a kuma lallai mutum ba shi da komai na sakamako da Allah zai masa illa ma sa'a sai abin da ya tsururuta kaga ɗanka yana daga cikin abin da kame ne da ka tsuruta ya ko ka ba shi tarbiyya ka kula da shi da sauransu to kaga ɗaya yana daga cikin asayul abi wal um jama'a an gane wannan ko wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi mafi dadin mafi tsarki mafi daɗin abin da mutum zai ci to daga abin da ya ƙoƙari wajen nema ne daga abin da mutum ya nema da guminsa ne shi ne mafi alheri mafi daɗin abin da za ka ci a bakinka ya zanto kai ne kai aikin domin mene domin ka nemo Allah kuma ya baka wannan arzikin to duk abin da ka ci shi ne mafi daɗi mafi tsarki kuma a wurin Allah kenan kaga ba ka zo kana karantarwa saboda a baka zakka kenan ko ko saboda a kawo hadaya ko saboda a kai domin Allah ne duk wani abu da ya zo kuma kaga wannan fadlun wa rizqun min Allah saqahu Allah ilayka an gane wannan ko jama'a na'am mali ya ci gaba da cewa haka ne ko na'am sai mali ya ce wa yu'ayyidu ma dallat alayhi al-aya yana ƙara ƙarfafan abin da wannan aya ta yi nuni a kai oke wa inna waladahu ba mu ƙasa hadisin ba ko wa inna waladahu kuma lallai ɗansa ɗan da mutum ya haifa a cikinsa min kasbihi yana daga cikin abin da mutum ya nema ya yi ƙoƙari wajen samu domin sai da kai ƙoƙari wajen neman aure aka nema aka zo ka biya sadaki ka ba ta wurin kwana ka ba ta ci ka ba ta sha ka ba ta tufafi haka ne ko ta ɗauka ciki kake ɗauka ɗawainin cikin aka zo haihuwa aka haihu ka ba ta abinci ka ba ɗan abinci ka tufatar da ita ka tufatar da shi kansa ɗan ka biya masa kuɗin makaranta ka yi masa wannan ka yi masa wannan kaga min kasbihi kenan yana daga cikin abin da mutum shine ya kokari wajen samarwa shine manzon Allah yake magana anan yace lallai ɗansa yana daga cikin aikinsa da yayi kokari wajen ainihin nema na halal kenan kaga banda dan shege kenan ko eh in kaje ka sami yar wani kai mata ciki to kaga na akwai matsala wannan dan baya cikin kasbuka na alheri wannan kasbuka ne amma na sharri dan Allah bai so a haifi dan ta hanyar zina ba in kuma ma kayi zinan aka wayi gari dan aka sa masa masu sunan mahaifinka kaga an samu matsala kenan kenan tun a nan duniya ka gama zubarwa da mahaifinka mutunci jama'a ko kuma a'a ka je kai mata cikin aka ji aka haifi ɗan kuma sai zama ɗan daba ka gane ma an samu matsala ko ya zama domin ka je lagos yawancin 'ya'yayen da suke zama 'yan daba da irin area boys masana ko mazauna wannan yankunan sun ce yawanci 'ya'yan shege ne wanda ke zuwa ne a yi zina da ainihin wato iyayen suka haife su a warkar da su a titi shi ma da ya taso ya gaba shi da uwa ba shi da uba saboda haka kawai kan mai uwa da babi zai ci gaba da yi haka kuma za a ci gaba da yin rayuwar kaga wannan kai ma ka ba da gudunmawa wajen menene ka ba da gudunmawa wajen ainihin wato samun taɓarɓarewan al'umma kaga wannan sai dai mazalibi ya bi ka ba kuma aikin lada ba jama'a ina fata an gane wannan amma ɗan da aka samu ta hanyar halal shi ne ke daga cikin ainihin wato abin da ainihin wato Allah ta'ala zai baka lada a kai jama'a ina fata an gane wannan wa yu'ayyidu ma dallat alaihi al-aya yana karfafan abin da wannan aya ta yi nuni a kai wal hadith da wannan hadithi ahadithun khassa wasu hadithai na musamman waradat fi intifa'il walidi bi amali waladihi waɗanda suka zo suke bayani game da amfanuwa da iyaye za su yi da aikin da ‘ya'yayensu suka aikata amma ayyukan kuma waladihi as-salih ɗan nasa ma kuma ya zamto na gari jama'an gane wannan ko mala ya ci gaba da cewa ka sadaka kamar sadaka da zai wa mahaifinsa wasiyam da kuma azumi wal'itqi da kuma ainihin ‘yanta wuyayi ونحوه da makamantansa wa hadhihi ba'dha to ga wani sashi na waɗannan hadisan da zamu koro su insha Allah ta'ala inji malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah yace al-awwal hadisi na farko an Aisha radiyallahu anha an kago daga lana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda anna rajulan qala cewa lalle wani mutum ya ce inna ummi uftulitat nafsaha lalle mahaifiyata mutuwa ta ainihin ɗauke ta ba zato ba tsammani shine iftulitat mutuwa ta ɗauke ta ba zato ba tsammani bi dhammil musanna wa kasril lam ay sulibat ma lam yusammi fa'iluhu ay matat fuj'atan abin da ake nufi anan ma'ana ta mutu mutuwa irin na ainihin wato fuji'a an gane wannan ko walam tusi gashi kuma bata wasiya ba wa azunnuha law takallamat tasaddaqat amma ina ainihin zaton cewa da ta samu daman yin magana kafin ta mutu to da ta yi sadaka da wani sashi na dukiyarta fa hal laha ajrun in tasaddaqtu anha ya rasulallah shin za ta samu lada idan na ɗauki wani abu daga cikin dukiyarta ne mata sadaka da shi waliya ajirun kuma ni da na yi ainihin sadaka zan samu lada ƙwala na'am sai manzo Allah ce yi ka ta saddaka anha je kai mata sadaka an gane ko kenan kai da kai wanzar da wannan wasiyyar kake ganin cewa abu kaza ma zai faru an gane kai kuma yi kokari wajen badawa to kai ma Allah zai baka lada sannan mamacin da aka yi wa shi ma Allah ta'ala zai ba shi wannan ladan jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya datar da mu الثاني نبي عن عبد الله بن عمرو daga abdullahi bin amr ibn al-as Allah ya kara mishi yadda yace innal as ibn wa'il lalle mahaifinsu al-as ibn wa'il as-suhami awsa an ya'tiq an ya'tiqa anhu mi'ata raqaba yayi wasiyicin cewa idan ya mutu to a yantan masa da bayi guda 100 ba musulmi bane arne ne an gane ko ya mutu yana arne فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة دانسا هشام باي متوانسا سي انتد باي قدا همسن وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية سي دانسا عمرو بن العاص يسو يأينهم واتو انتد سورا باي نسكا رجي قدا همسن قال سيتي حتى أسأل رسول الله sallallahu alaihi wasallam amma ba zan yantar da su ba har sai na je na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ata annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ya manzon Allah inna abi awsa an ya'tiqa anhu mi'ata raqaba mahaifina yayi wasiyan cewa idan ya mutu a yantar masa da bayi guda dari wa inna hishaman a'taqa anhu 50 already guda 50 hisham ya riga ya antar da su wa baqiyat alayhi 50 saura bayi 50 suka rage a antar afa a'tiqu anhu to manzon Allah na yantar masa da waɗannan bayi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu law kana musliman manzo Allah ya ce to yadda al'amarin yake da dai a ce shi musulmi ne fa'taqattum sai kuka yanta masa da bayin aw tasaddaqtum ko kuma kuka yi masa mene kuka yi masa sadaka aw hajjajtum anhu ko kuka yi masa aikin haji balaghahu zalika to wannan abin zai isa zuwa gare shi wannan lalan zai kai zuwa gare shi kenan tunda arne ne fa ba za a yantar ba kuma sannan ba zai isa zuwa gare shi ba ko da an yantar din ma wa fi riwayatin a wata riwayar manzon Allah cewa falau kana aqarra bit tauhid da dai a ce ya tabbatar da tauhidi ma'ana ya musulunta fasumta sai kai mai azumi kai mai azumi kace Allah ya bashi ladan wa tasaddaqta anhu kuma ka bashi kai ba da sadaka kace Allah ya kai ladan gare shi nafa'ahu zalika wannan zai amfanar da shi amma ka ji fadansa ne ake cewa in yayi zai amfanar da shi ko ba waninsa ba jama'a mu kiyaye wannan khamisan hadisi na biyar ma khallafahu min ba'dihi min atharin saliha wa sadaqatin jariya abinda mutum ya bari a bayansa na wani aikin alheri wani aikin alheri na gari wanda zai ci gaba da wanzuwa shine athar athar jam'u athar ko alama da wani abu da zaka bari wanda za a ci gaba da ganin sa koda bayan baka wa sadaqatun jariya da kuma dukkanin wata sadaka mai gudana liqaulihi tabaraka wa ta'ala saboda fadin Allah wanda albarkatunsa sun yawaita madaukakin sarki inda yake cewa ونكتب ما قدموا وآثارهم mu za mu rubuta ma qaddamu abinda suka gabatar na aikin alheri wa atharahum da abinda suka bari kuma a bayansu Allah duk zai ba su ladan wannan ina fata an gane inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin don haka wannan yana daga cikin abin da zai amfana da mutum bayan mutuwansa wanda za mu zo mu karanta a cikin hadisi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da fadin sa tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace idza mata al-insanu idan mutum ya mutu in qata'a anhu amaluhu illa min thalath aikin sa ya yanke gabarin sa sai dai daga abubuwa guda uku illa min thalathati ashiya sai dai daga abubuwan nan guda uku illa min sadaqatin jariya sai dai wata sadaqa mai gudana da mutum ya bari musa sadaqatin jariya aiko an sha yin bayani ba sai mun ƙara yin bayani ba aw ilmun oke aw ilmin yuntafa'u bihi ko kuma wani ilimi da ya bari wanda ake amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko kuma wani ɗa nagari da ya bari yake masa addu'a an gane wannan ku sai ma ne saukar da lamba ƙasa ce ƙuyi da bisalih an ƙayyade cewa an waladin salihin ne ba a ce an waladin ya da'u lahu ba sai a ƙayyade cewa ɗan kuma ya zama nagari li'annal ajra domin lada la yahsulu min ghairihi baya samuwa ga wani salihin bawa mutumin banza in yi aiki Allah baya karba jama'a mu san wannan fa in dai kai mutumin banza ne kai aiki Allah ba zai karba aikin ka ba domin Allah ya kawo kaida a cikin Alqur'ani ya ce innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin kadai Allah yana karban aikin alheri ne ga wanda yake tsoron Allah idan kana ji tsoron Allah ne kadai Allah zai karba aikin ka ko kai musulmi ne haka malamai suka ce amma in dai kai mutumin banza ne kai ne ce kai ne kai ne riba kai ne ƙarya kai ne cin amana kai ne rashin mutunci kai ne kaza to ko ka yi aikin alherin Allah ba zai karɓa ba duk sallolin da kake aikin banza kake ba za a daga wannan ibada zuwa ga Allah ba haka manzon Allah ya faɗa to kaji innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina kadai Allah yana karɓa ne daga wajen wa daga wajen masu jin tsoron Allah Allah ka sanya mu daga cikin masu jin tsoronka ka yace wa ammal wizru amma aikin zunubi idan da yayi fala yalhaqu bil walidi min sayyihi baza'a baiwa uban zunubin da ainihin wato wannan dan ya aikata ba jama'a an gani oke min sayyiati waladihi ko baza'a bashi daga zunubin da ɗansa ya aikata ba idza kanat niyyatuhu haka ne idza kanat niyyatuhu fi tahsidil khair idan ya zanto niyyansa ga wannan dan shine dan nasa ya ta aikata aikin alheri wa inna ma dhukira ad-du'a lahu tahrisan 'ala ad-du'a li abihi an ambaci addu'a ne anan saboda a kwadaitar da mutane domin yi wa iyayensa addu'a la li annahu quyida li anna al-ajra yahsul lil walid min walihi salih kaga kenan ba kayyade cewa ladan wannan aikin zai samu ga su iyaye kadai ba daga ɗansa na gari ba kullama amila amalan salihan mana ba ana nuna maka cewa wai addu'an ne kadai za ta amfani da iyayen ba fa a'a kullama amila amalan salihan duk lokacin da ɗa ya aikata wani aiki na gari sawa'un ɗaya ne idda'a li abihi amla ya yi wa ubansa addu'a bai ma ubansa addu'a ba Allah ta'ala sai ya bashi lada kaman gharrasa shajara kaman mutumin da ya dasa wata bishiya ne ya hasulu lahu man akala thamarati man akala ko min akli thamaratiha Allah zai bashi lada na ainihin wato dukkanin lokacin da aka tsinki dan itacen nan aka ci Allah zai bashi lada ai ko koda wanda ya tsinka din ya ci bai masa addu'a ba baka ma san waye bishiyan baka zo wuce ga mungwar ta dan ija ka dan tsinka ka tafi kana ci abinka baka ce kai Allah ya saka wa wanda ya wanda ya shuka wannan bishiyar da alheri ba ko kai addu'a ko kada kai addu'a ladan zai kai zuwa ga wane wanda ya shuka wannan bishiyar to shi ma da haka yake a wurin mahaifinsa jama'a ina fata an gane wannan shine mala yace kama kama gharasa shajara yahsul lahu min akman min akli thamaratiha thawabun sawa'un idda'a lahu min akliha aw lam yad'u ɗaya ne ya yi addu'an ma bai yi addu'an ba wa kazalikal ummu ita ma uwa haka ina fata an gane malai ce kaza fi mabarikul azhar fi sharhi masharikul anwar libin malik malai ya ɗauko wannan magana daga cikin littafin mabarikul azhar fi sharhi masharikul anwar na wani malai da suna ibnul malik jama'a ina fata an gane wannan kenan kaga malai ya bayyana mana abin dalla-dalla ku ke duk sallah in kai Allah sai ya baka sai ya ba mahaifinka lada duk azumi in kai daga cikin ladan da ka samu wannan kwatankwacin ladan Allah zai dauka ba mahaifinka kenan yana daga cikin mafi gatan da zaka yi mahaifinka kasance mai aikata ayyukan alkhairi a bayansa Allah ta'ala ka dace da mu ma karasa wannan hadisin ina gani kamar lokaci ya ƙure ku ina gani sai mu dakata a nan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu zo mu karasa wannan babin gaba daya hadisin yana da tsawo ne in mun fara ba za mu iya karasawa ba lokaci zai ƙure na'am kwarai da gaske duk wanda ya yi wa ɗansa tarbiyya to yana wa kansa gata ne yana shukawa kansa wani aikin alheri ya zai tafiya bari a nan gidan duniya don dama kamar yadda malaye magana abubuwan guda biyu ne in ma ya zamto sadakatun jariya ka yi ko kuma wani aiki ne wanda ka bari au athar yana daga cikin athar da za ka bari shine yaya da za ka basu a gidan duniya ina fata an gane wannan na'am ba tambaya ko za mu tsaya nan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu ya ba mu dukkanin alkhairi Allah muna roƙon ka sanya mai gasin bayan ka nagari buƙatu muna alkhairi Allah ka biya mana Allah muna roƙon ka ka gafarta mana yadda ka haɗa mu a wannan ɗaki naka Allah muna roƙon ka ka haɗa mu a cikin lada fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir Allah ta'ala ka datar da mu وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته